من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna sha uku ga watan safar wata na biyu a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1448 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan makaranta mai albarka madrasatul nurul qur'an muna bisa kan suratu as-safat sura ta 37 a jerin surorin alkur'ani mai girma mai ayoyi 182 karatunmu da ya gabata mun tsaya bisa kan aya ta 144 a yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi akan aya ta 145 fadin Allah ta'ala fa nabadnahu bil ara'i wa huwa saqim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون na'am فآمنوا فمتعناهم إلى حين
Allah ta'ala ya ce fa nabadnahu bil ara'i sai muka fitar da shi ga sarari wa huwa saqim alhali yana mara lahiya wa ambatna alaihi shajaratan min yaqtin kuma muka huddu mai wata itaciya ta kabewa wa arsalnahu ila mi'ati alfin kuma muka turo shi zuwa ga mutane dubu ɗari aw yazidun ko kuma su dadu fa amanu sai suka yi imani fa matta'nahum ila hin sai muka jiyar da su daɗi zuwa wani ɗan lokaci fastaftihim ka tambaye su ba karanta shi ba ko Allah ta'ala ya ce fa nabadnahu bil ara'i wato sai muka fitar da shi shi annabi Yunus wanda kihi yayi noma da shi Allah ta'ala ya ce fa nabadnahu bil ara'i sai muka huddo shi ga sarari al ara'i shine wato gahilin Allah ta'ala al ard allati laysa fiha nabtun wala bina'un ƙasa wadda babu tsiro cikinta babu gini ba komi babu inda mutum ke iya labewa ita ake ce ma al'ara'u al'ara'u daga attariya ne wurin da babu komi yake wato huntu Allah ta'ala ya ce fa nabadnahu bil ara'i ma'ana fa alqainahu bil ara'i sai muka fitar da shi muka jeho shi a bil ara'i a sarari wa huwa saqim yana mai rashin lahiya lokacin da kihi ya zo ya amayo annabi Yunus bakin gaba kamar yadda wasu malamai suka faɗi a Yaman ko kuma a bakin gaɓar teku na Dajila, to lokacin da ya amayo wato annabi Yunus ya amayo shi yana rashin lahiya, saboda jikin shi gaba ɗaya ya swale. Abdullahi ibn Mas'ud yadda Allah ta tabbata a gare shi yace kihin nan ya amayo annabi Yunus yana mai rashin lahiya jikin shi gaba ɗaya ya canza ya zama kamar ɗan tsako wanda ba ya da gashi. Shi yasa malamai suka ce ya fitar da shi babu hata hata shi duk ta narke ta ƙone wasu malamai sun ambata cewa babu gashi a kan shi babu hata a kan shi babu akaihu a kan shi haka wato gihin nan ya amayo shi don haka kamar yadda alkur'ani ya ce wa huwa saqimun ma'ana wa huwa dha'iful jism yana da raunin jiki yana cikin rashin lahiya Allah ta'ala saboda tausayin shi ga annabi Yunus ya ce wa ambatna alaihi shajaratan sai muka fitar mai da wata itaciya min ya katsun ta kabewa wannan itaciyai kamar yadda wato ibn al-jawzi a tafsirin shi yace to menene fa'idar fitar mai da itaciyar kabewa yace idan aka tambaya aka ce me fa'idar haka sai yace fa'idar haka saboda lokacin da kihi ya huddo shi jikin shi gabaki ɗaya ya sassale ɗan kaɗan ƙaramin ƙwaro ma idan ya hau jikin zai iya cutar da shi don haka bai buƙatar wani ƙwaro ko wani kuje ko wata halitta ta taba jikin shi saboda raunin da yake da to cikin tausayin Allah sai ya huddo wannan itaciyar ta kabewa wanda ita kuma itaciyar kabewa tana da wato ababe waɗanda Allah ya halicce ta da su keɓantattun ababe gare ta daga ciki kaga wato kunnuwanta idan mutum ya aza su akan gyambo to kuje ba zai taɓa ba kuje bai karato inda kunnuwan suke saboda haka kenan wannan kunnuwan annabi Yunus da ya amfani da su akan jikin shi sai zama babu wani kuje da zai karato shi ya zama wannan taimaka mashi ne da kuma tausaya mashi wajen wato kula da kanshi da kuma jinya kamar yanda shi kanshi wato kabewan yana da amfanin nuka da dama domin akwai akwai vitamin A akwai vitamin C tattare da shi akwai sanadarai cikin wato kabewa waɗanda suke amfanar jiki masana sun ambata cewa hadda ma wato ababen da suke ƙara ƙarhin ƙashi duka akwai cikin sanadaran da Allah ta'ala ya halitta wa kabewa saboda haka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya tabbata a ingantaccen hadisi yana cikin miyar da ya kauna miyar da aka yi aka sama kabewa sosai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan miya ta sha kabewa to habla wato bibiyar kwano yake ne yana lasar shi sosai yana son shi don haka imam muslim a cikin sahihin shi wato akwai babi na babi na wato cin romo babu akalil maraq wastihbabul yaqatain babi na cin romo da kuma mustahabbancin wato mutum ya ci kabewa ya kawo hadisan da suke nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin miyar da take birge shi wadda ta sha kabewa saboda a cikin kabewa akwai ababe da dama wanda jiki yana da bukatansu to kuma ita kabewa hatta ma 'ya'yanta suna da amfani ga wato gaba ɗaya dai a takaice ice ne mai albarka jiki yana buƙatar shi eh ko da yake wani lokaci wasu ba su jin daɗin shi amma jiki yana da buƙatar shi akwai sanadarai masu muhimmanci wanda jiki yake da buƙata to kuma kunnuwan shi kamar yadda malaman tafsiri suka ambata kunnuwan nashi su ne annabi Yunus ya amfani da su akan gyamban nashi wanda kuje bai karato inda suke da kuma kaga dama sau da yawa in mutum yana da irin wannan ko kuma wanda ya sassale bai buƙatar wani ƙwaro ya ɗora taɓa jikin shi to don haka Allah ta'ala ya fitar mai da wannan itace saboda amfanoni masu yawa wanda take da su ambatna alaihi shajaratan min yaqati akwai wanda suka fassara yaqati ne suka ce suna ne na dukkanin wani icce mai yado to amma da dama daga cikin malaman tafsiri sun fassara cewa yaqati ne kabewa ake ne wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun Allah ta'ala yace kuma muka tura shi ila mi'ati alfin am muka tura shi matsayin manzo zuwa ga wato mutum dubu ɗari aw yazidun ko kuma su karu akan dubu ɗari kaga shi yasa wa arsalnahu dinnan malaman tafsiri kamar yadda ya gabata mu ambata cewa sun ga maganganu guda biyu akwai wanda suka ce kahin a haɗe annabi Yunus ne aka bashi annabta akwai wanda suka ce a sai bayan kihi ya amayo shi a lokacin nan ne bayan ya jinya ya ƙare Allah ya bashi annabta ya tura shi to kaga wanda suka ce sai bayan haka ya faru daga cikin dalilin su akwai wannan siyakin domin wannan siyakin na suratul safat ya nuna cewa bayan an huddo shi ne ko wa arsalnahu ila mi'ati alif wanda kuma suke da wancan fahimtar na farko suka ce a dama ko can annabi ne Allah ya tura shi asali ma ya masa gargadi da wa'azi sun ki karɓa ne sai ya tafiye shi ya husata daga can Allah ya jarraba shi to kuma bayan ya fito daga cikin cikin kihi sai Allah ya ƙara maida shi ya ce to koma wajen wa'ancan mutanen kenan su ma na akwai maganganu guda biyu akwai wanda suka ce su ne dai mutanen nan na farko akwai wanda suka ce a wasu mutane ne na daban su waɗancan na farko wato su sun yi imani Allah ta'ala ya tausaya musu waɗannan kuma wasu ne na daban aka tura shi wanda suka ce su ne na farko suka ce Allah ya tura shi ne domin ya ƙara jaddada masu da'awa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun aw yazidun aw da take cikin wannan an fassara ta da fassarori guda uku akwai wanda suka fassara aw da bal kamar da yazo daga Abdullahi ibn Abbas yadda Allah tabbata a gare shi yace aw yazidun bal yazidun shine ma'anan shi kenan sun ma karu saboda suna ta haihuwa ko in su dubu ɗari ne Allah ya tura annabi Yunus zuwa gare su a matsayin annabi to ai suna ta haihuwa suna karuwa don haka bal ya zidun akwai wanda ya fassara au da ma'anar wawo ya ce wannan kama faɗin Allah ta'ala ne fala tu minhum ahiman au kafura au kafura a can cikin suratul insani ma'anan shi wa kafura ya ce to shi ma ma'anan shi na au ya zidun ma'anan shi wa ya zidun kenan dubu ɗari kuma suna ta karuwa akwai wanda suka ce au tana nan matsayinta na au kawai don haka a arsalnahu ila mi'ati alifin muka tura shi zuwa ga mutum dubu ɗari au ya zidunu ko kuma su karu akan dubu ɗari a bisa wato hangen wasu ko a bisa wani lissafi Allah ta'ala ya ce fa'amun sai suka yi imani kenan gaba ɗaya ko da annabi Yunus ya koma akan ra'ayin wanda suka ce mutane guda ɗaya ne kenan sai suka karɓa giran shi gaba ɗaya suka yi imani famatta'nahum ilahin sai muka jiyar da su daɗi zuwa wani lokaci ina wannan ya nuna Allah ta'ala ya sa rayuwarsu ta yi albarka sun ji daɗin rayuwarsu har zuwa wani lokaci sakamakon wannan imani da suka yi to kuma alkur'ani ya nuna mamu cewa mutanen annabi yunus su kaɗai ne mutanen da Allah ya masu gata sun ga azaba tana gab da zawa suka zo suka ce sun tuba sun yi imani Allah ya karbe su amma tsarin Allah ba haka yake ba a tsarin Allah in aka yi mutane gargadi suka yi kunna uwar shagu da gargadin sai Allah ya turo azaba to da azaba ta taho in suka zabura suka ce sun tuba Allah bai kallon su shi yasa yace falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum adabal khizi fil hayati dunya wa matta'nahum ilahin amma yadda tsarin Allah yake shine falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana imani ba ya amfani inda aka ga azaba kamar yadda wannan karatun zai zo a farkon suratu sad zamu zo akan shi in Allah ya riga ya turo azaba ta taho to shikenan kawai wanda ya karba wanda ya karba ya tsira wanda kuma bai karba ba to da tazo ba excuse a wannan lokacin don haka ma can ƙarshe Allah ya ce sunnatan lahihu haka sunnar Allah take in ya turo manzanni suka yi da mai su mutane suka ƙi karɓa to azaba tana biyu ba in azaba ta biyu baya mutane suka ganta kuru-kuru suka ce wa yau mawa yau kama Allah mun tuba a Allah bai sauraron su haka tsare shi yake amma su mutane annabi Yunus suna cikin wanda a duniya suna cikin wanda a tarihi Allah ya masu gata annabin sai ya tafi ya bar su suka ji tsoron zuwan azaba suka zo suka ce sun tuba kuma Allah ya karbe su wa amanu sai suka yi imani famatta anahum sai muka jiyar da su dadi ila hinin zuwa wani dan lokaci to wani lokaci ne wannan hinin din ba suka ce ila waqatin qida'i ajalihim zuwa lokacin karewa ajalin su ba suka ce ila waqatil maut zuwa lokacin mutuwa ba suka ce ila hinin ana nihin ila mil qiyama zuwa alqiyama to Allah ta'ala ya ce ya jiyar da su daɗi zuwa wani lokaci babu shakka cewa wannan lokacin da aka jiyar da su daɗi duka dai cikin duniya ne na'am فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون
Allah ta'ala ya ce fastaftihim ka tambaye su alirabbikal banatu shin ubangijin kashi yake da 'ya'ya mata wala humul banun kuma su su suke da 'ya'ya maza am khalaqanal mala'ikata inatan wa hum shahidun ko ko mun halicci mala'iku a matsayin mata wa hum shahiduna kuma su suna a wurin suna halarce ala ku saurara innahum min ifkihim lalle su yana daga cikin kirakkaryansu da ya na haƙiƙa suna cewa waladallahu Allah ya haihu wa innahum lakadibun kuma lalle su masu ƙarya ne Allah ta'ala ya ce fastaftihim ka tambaye su ka tambayi mushrikai na makka waɗanda suke cewa mala'iku ɗiyan Allah ne kuma ‘yan mata ne’ kamar yadda Allah ta'ala ce innal ladina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al mala'ikata tasmiyatal unsa waɗanda ba su yi imani da lahira ba suna wato kiran mala'iku da sunayen mata ce ma mala'iku suke wai mata ne mata ne kuma ɗayan Allah ne sai Allah ta'ala ya ce fastaftihim to ka tambaye su tambaye su amma ba tambaya ba irin wadda ake jiran amsa a tambaya ta wato tozartar da su da kuma kore su alirabbikal banatu shin ubangijin ka yanzu shi yake da diya mata wala humul banunu kuma su su suke da diya maza me yasa Allah ya ce a masa wannan tambayar saboda su mushrikan da suka ce mala'iku diyan Allah ne kuma ƴan mata ne su cikin su kowa aka ce matar shi ta hidiya mace to shi yake ya tafka abin kunya wani ma barin gari yake aka ce matar shi ta haihu mace to shikenan ya kafa nisa da mutane sai zancen ya wuce sannan ya dawo saboda in ya shigo cikin mutane nuna shi za a ɗora yi ana wancan ne aka haihon mamaci shi kuma shi yake ya yi abin haɗi wa idza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan Allah ta'ala yace idan aka yi ma ɗayan su albishir da iyama ce to sai ya doge fuskan shi tana baki kirin yana hadiyar bakin ciki yana ganin kamar yayi wani abun abun bakin ciki abun takaici shi an haifan mai iyama ce go to su mushrikai na makka da ba su kaunar iyama ce kwata kwata kamar yadda alkur'ani ya ta kawo wannan labarin shi sa cikin suratul najmi Allah ta'ala ya ce alakum zakar wa lahul unsa tilka idan qismatun biza shin ku ku kuke da diya maza shi Allah shi yake da mata ai wannan rabon da kuka yi rabo ne na zalunci ba ku yi adalci ba ku ku zabe maza ku ce ku maza kuke so shi kuma Allah ku bashi mata shi sa cikin suratul isra'i Allah ta'ala ya ce afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha min al mala'ikati inatha innakum lataquluna qawlan azima afa asfakum rabbukum bil banin shin ubangijin ku shine ya zabe ku ya hihita ku ya ba ku iya maza wattakhadha min al mala'ikati inatha shi kuma sai ya riki iya cikin mala'iku yan mata kenan wannan magana akwai hatsari cikin tago sai Allah ya ce innakum lataquluna qawlan azima lalle ku kuna faɗin magana wadda take mai girman gaske da Allah ta'ala ya faɗi waɗanda suke cewa ma Allah ya haihi ɗa a cikin suratul kahfi sai Allah ya ce kaburat kalimatan takhruju min afwahihim kalma ce mai girma babbakekiyar kalma ce take hutawa daga bakunansu in yaquluna illa kadiba ba komi suke faɗi ba kawai sai ƙarya to haka anan Allah ta'ala ya ce am khalaqnal mala'ikata inatan wa hum shahidun ko ko mun halicci mala'iku ne a matsayin mata wa hum shahidun kuma su suna a halarce wannan kamar ayar da take cikin suratul zukhruf ne da Allah ta'ala ya ce waja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inasa sai Allah ya ce a shahidu halkahu shin sun halarci halittarsu suna wajen ne lokacin da Allah ya halicci mala'iku gaban idansu suka ga ‘yan mata ne sai Allah ya ce sattuku tabu shahadatuhun wa yus'aluni za a rubuta shaidun da suke yi kuma za a masa tambaya akan shi ranar alkiyama da haka anan Allah ta'ala ya ce shin da muka halicci mala'iku ‘yan mata wa hum shahiduna suna halarce suna wajen ne kaga duka waɗannan tambayoyi ne wanda Allah ta'ala yake ɗora masu domin nuna tur da Allah wadai akan abin da suke akan shi sai Allah ya ce ala ku saurara innahum min ifki lalle su yana ma daga cikin ƙiran ƙaryansu la yaquluna waladallah haƙiƙa suna cewa Allah ya haihu wa innahum lakazibun kuma lalle su masu ƙarya ne waɗanda a tarihi mutanen da suka ce Allah yana da ɗa kalolin mutane ne guda uku akwai yahudawa sun ce uzairu ibnullah uzairu dan Allah ne akwai nasarawa sun ce isa dan Allah ne akwai mushrikan makka sun ce mala'iku ɗiyan Allah ne Allah ta'ala ya ce wa innahum lakazibun kuma lalle su ƙarya suke na'am
أصبح البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين الله تعالى يشي أصطفى البنات على البنين شن الله يزعب يا يا ماتاني أكن يا يا مزا ما لكم كيف تحكمون me ya same ku dan me kuke wannan hukunci afala tazakkarun shin ba za ku azduwa ba amlakum sultanun mubin uku kuna da wata hujja mabayyaniya fa atu bi kitabikum to ku zo da littafin ku in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba kuma suka sanya dangantaka tsakanin Allah da tsakanin mala'iku wa laqad alimatil jinnatu haqiqa mala'iku sun sani innahum la muhdarun lalle su ababan hartawa ne subhanallahi amma yasifun tsarki ya tabbata ga Allah game da abin da suke sifantawa illa ibadallahi almukhlasin sai dai bayan Allah waɗanda suke tsarkakaku masu ikhlasi Allah ta'ala ya ce astafal banati alal bani shin Allah ya zaɓi ‘ya'ya mata ne akan ‘ya'ya maza Allah shi ya ɗauki maza shi ya ɗauki mata ku kuma ya bar maku maza ku da kuke son ku haihu ɗiya maza malakum kaifa tahkumun Allah ya ce me same ku dan me kuke wannan hukuncin na rabawa biyu ku ba Allah mata ku ku ɗauki maza afala tazakkarun shin ba za ku yi tunani ba ku aztu ku yi nazari bisa kan wannan muguwan magana ku gano babu wani ma'auni da take hawa bisa kan shi ko na hankali amla kuma sultanun mubin ko ko dai kuna da wata hujja mabayyaniya wadda kuka dogara a kanta shi sa kuke ƙarƙaran magana kuna jingina ma Allah domin a ce Allah ya yi kaza ko bai yi kaza ba yana da kaza ko baya da kaza yana buƙatar dalili ko shi yasa Allah ya ce ko ko kuna da wani dalili mabayyani amla kuma sultanun mubin domin in babu dalili kararrato ba ya dacewa a jingina ma Allah wani abu sai Allah ya ce fa'atu bi kitabikum to ku zo da littafin ku wanda cikin littafin ne kuka karanto kuka ga cewa mala'iku 'yan mata ne kuma ɗiyan Allah domin wanda suka zo da wannan abun sun tabka wasu manya-manyan laifuka guda uku kowanne ɗaya cikin ukun nan ya ishi su dawwama cikin wutar jahannama laihi na farko shine suka ce Allah ya haihu ko wannan shine laihi na farko suka ce Allah ya riki da laihi na biyu shine suka ce mala'iku mata ne kuma ɗiyan Allah laihi na uku shine suka bauta ma kuma waɗannan mala'ikun to kaga wannan laihukan da suka tabaka guda uku kowane ɗaya daga cikin su ya ishi Allah ya kai su wuta ya dawwamar da su ciki sasa Allah ta'ala ya ce fa'atu bi kitabikum to ku zo da littafin ku wanda cikin shi ne kuka yi wannan karatun in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba Allah ta'ala ya ce kuma suka sanya dangantaka tsakanin shi da tsakanin mala'iku to aljinnatu anan an fassara shi da fassarori guda uku akwai wanda suka fassara aljinna da cewa eh, mala'iku ake nihi kamar da muka fassara kenan sun sanya dangantaka ta nasaba tsakanin Allah da mala'iku suka ce ai akwai dangantaka tsakaninsu kenan akan wannan fasare sai zamanto waɗannan dai wanda suka ce mala'iku ɗiyan Allah ne mata kenan mushrikan makka su ne suka ce akwai dangantaka tsakanin mala'iku da Allah akwai malaman da suka fassara aljinna da cewa aljannu ake ni don haka sun sanya dangantaka tsakanin Allah da aljannu akan wannan fasare sai wasu malamai suka ce ai wannan ayi ta sauka ne domin mushrikan makka sun ce mala'iku ‘yan mata ne kuma ɗiyan Allah ne sai abubakar siddiq ya da Allah tabbata a gare shi ya tambaye su ya ce to tun da ɗiyan Allah ne wace ce osu sai suka ce ai uwayensu shugabannin aljannu ne uwayensu shugabannin aljannu manya-manya cikin aljannu jagororin nasu su ne to kaga akan wannan kenan sun sanya dangantaka tsakanin Allah dawa da aljannu kamar yadda wasu cikin su ma suka ce ai Allah ya auri wasu daga cikin aljannu ne to sanadiyya wannan auren ne sai aka samu sai aka samu mala'iku to wannan kuma magana ana jingina ta ga wasu daga cikin yahudawa su ne suka ambata haka suka ce Allah ya auri wasu daga cikin zababbin aljannu to wannan auren da yayi shine ya haihuwar da wannan kalai na wannan halitta wanda ake ce ma mala'iku akwai malaman da suka ambata cewa wannan ayat ta sauka ne akan waɗanda suka ce akwai dangantaka tsakanin Allah da Iblisu wannan kuma maganan mulhidai ce da zindigai suka ce akwai dangantaka tsakanin Allah da Iblis shi yasa ma kaga duk alheri gaba ɗaya yana zawa ne daga wajen Allah shi kuma sharri gaba ɗaya yana zawa ne daga wajen Iblis kenan kowa na da bangaren shi shine Allah ta'ala ce wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba sai Allah ya ce wa laqad alimatil jinnatu akan fassara aljinna da cewa mala'iku ake nufi Allah ta'ala ya ce haƙiƙa mala'iku sun sani akan fassara aljinna da cewa aljannu ake nihi balagada alimatul jinnatu haƙiƙa aljannu sun sani to akwai fassara ta uku ta wanda suka ce aljinnatu wasu kala mala'iku ne ake ce masu aljinnatu sannan wasu kala ne cikin mala'iku su ne aljinna wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba Allah ya ce walaqad alimatul jinnatu haƙiƙa mala'iku sun sani innahum lalle su masu wannan maganganun la muhdaruna haƙiƙa za a harto da su cikin azaba akan fassara cewa aljinnatu aljannu ake nihi sai Allah ya ce walaqad alimatul jinnatu haƙiƙa su aljannun nan sun sani wanda ake cewa su suna da dangantaka da Allah to su da kansu sun san innahum la muhdarun lalle su ababan halartarwa ne gaban Allah za a zo da su gaban Allah Allah zai masa hisabi sai Allah ta'ala ya ce subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah Allah ya tsarkake kan shi amma ya sifuna game da abin da suke sifanta Allah da shi duk abin da suka sifanta Allah da shi Allah ya tsarkaka ya girmama ya hi gaban a sifanta shi da wannan tawaye da wannan nakasu Allah ta'ala ya ce illa ibadallahi al-mukhlasin sai dai bayan Allah waɗanda Allah ta'ala ya tsarkake zukatansu to nan wannan togace da aka ce sai dai bayan Allah wanda Allah ya tsarkake su sai dai su min sai su malamai suka ce ai an yi togaciya ne akan waccan magana ta cewa innahum la muhdaruna lalle su za a halarto da su gaban Allah ko za a halarto da su cikin azaba illa ibadallahi al-mukhlasin fa'innahum la yuhdaruna fil azab kenan sai bayan Allah waɗanda Allah ta'ala ya tsarkake su su wannan ba a hallarwa da su cikin azaba wasu suka ce wannan togacin an yi ta ne akan amma ya sifun Allah ya tsarkake kan shi game da duk abinda masu sifantawa suke sifantawa kaf sai ya ce illa ibadallahi al-mukhlasin sai bayan Allah masu ikhlasi su waɗannan Allah bai tsarkake kanshi ba game da abin da suke sifanta shi domin su suna sifanta Allah da sifofin da suka dace da shi na fa inna kullu ma ta'budun ma antum alayhi bifatinin illa man rasulil jahim وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون Allah ta'ala ya ce fa'innakum wa ma ta'budun lalle ne ku da abin da kuke bauta ma ma antum alaihi bi fatinin ba za ku iya batar da kowa ba akan shi illa man huwa salil jahim sai dai wanda zai shiga cikin wuta wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum kuma babu wani daga cikin mu face yana da matsayi wanda yake sananne wa inna lanahnu safun kuma lalle mu mu ne masu yin sau wa inna lanahnu musabbihun kuma lalle mu mu ne masu tsarkake Allah wa in kanu la yaqulun Allah ta'ala ya ce fa innakum wa ma ta'budun lalle ne ku mushrikai da ku da abubuwan da kuke bauta wanda ba Allah ba kenan da ku da gumakan ku gaba daya ma antum alaihi bi fatinin ba za ku iya fitinar kowa ba akan wannan abin da kuke ana babu wanda za ku iya batarwa ma antum alaihi bi fatinin kenan da ku da mushrikan ku gaba daya ba za ku iya fitinar kowa ba za ku iya batar da kowa ba sai kawai illa man huwa salil jahim wanda kawai za ku iya batar da shi shi ma ya karbi kiran ku na shirka sai wanda dama dan wutan kaga wannan ayoyin kenan Allah ta'ala ya tabbatar da cewa mushrikai ba su iya yin tasiri na batar da wani sai wanda dama Allah ya riga tabbatar da halaka akan shi ma wanda Allah bai tabbatar mai ba da wannan to babu yanda za a yi su iya yi mai tasiri su gamtar su gamsar da shi akan abin da suke akan shi na bata illa man huwa sadul jahim wannan aya al-qurtubi Allah yi mai rahama ya ce idan aka kalle ta za a gano cewa kuma wato haka ma duk dabarun aljannu da shaidanu ba su iya fitinar kowa da abubuwan da suke sai wanda Allah ya riga ya hukunta mai hallaka shi kadai ne za su iya tasiri a kan shi wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum kuma babu ɗaya daga cikin mafaci yana da matsayi wanda yake sananne ba to wannan malamai sun ga maganganu guda biyu akai akwai wanda suka ce wannan magana Allah ya kawo ta ne a bisa harshen mala'iku kenan mala'iku ne suke faɗin haka wasu kuma suka ce mutane idan wanda suka ce mutane ne sai suka ce wa mamin na Allah ya ma annabi umarni ya faɗa wa mashirikai cewa babu ɗai daga cikinmu illa lahu maqamun ma'lum face yana da matsayi ba wanda yake sananne yana da wurin shi sananne da matsayin shi sananne da aikin shi wanda yake aikatawa sananne yanan don haka lakum dinukum waliyadin akan kuma fassara na biyu cewa wa mamin na illa lahu maqamun ma'lum wato cewa wannan mala'iku ne babu wani daga cikin mu mala'iku illa lahu maqamun ma'lum face yana da matsayi sananne ba wanda bai isa bai ketare shi kenan sai zamanto wanda suke bauta ma mala'iku suke zata su ɗiyan Allah ne to mala'iku sun sani kowa na da matsayin shi bi kallake matsayin shi kowa yana tsayawa gurbin shi inda Allah ya aje shi shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka yi Isra'i da shi wato da aka kai wani waje sai mala'ika jibil ya tsaya ya ce kai wuce sai manzala sallam ya ce a za ka rabu da ni daga nan sai ya ce wa mamin na illa lahu makamun ma'alu ya ce ina da wani matsayi na wanda ban isa in wuce shi ba na haka nan na kawo inda ban yin gaba ba ni da izinin in wuce nan kai wuce manzala sallallahu alaihi wasallam ya wuce saboda shi ya kai matsayin ya wuce gaba fama minna illa lahu maqamu ma'lum Allah ta'ala ya ce wa inna lanahnu safun kuma lalle mu mala'iku mu ne masu yin sau kamar yadda tun farkon surar nan muka fassara wa safatu saffa ko cewa mala'iku ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shin ba za ku dora yin sau ba kamar yadda mala'iku suke yin sau a wajen ubangijin su sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah yaya ne mala'iku suke yin sau a wajen ubangijin su manzo Allah ya ce suna cika sawun farko da wanda yake bi mashi da wanda yake bi mashi Umar bin Al-Khattab ya da Allah tabbata gare shi ya shahara cewa duk in aka tada sallah yana huskanto mutane ya ce masu ku gyara sawu ku daidaita sawu ku daidaita ya ce mu an mamu umarni mu dora koyi da mala'iku wajen sawu sai ya karanta wannan ayewa inna lanahnu safun sai ce na iyo gaba na ja baya sannan sai ya tada wa inna la nahnul musabbihun kuma lalle mu haƙiƙa mu ne masu tsarkake Allah masu yin tasbihi da tsarkake Allah game da duk abin da bai dace a jingina mai ba na wa in kanu la yaqulun law anna indana dhikran min al-awwalin لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون Allah ta'ala ya ce wa in kanu la yaqulun kuma haƙiƙa sun kasance suna cewa law anna indana zikran min al-awwalin da dai a ce mu aka ba littahi irin na mutanen farko la kunna ibadallahi al-mukhlasin da mun zamo bayan Allah tsarkakakku fa kafaru bihi sai suka kafurce mashi fa sawfa ya'lamuna da sannu za su sani laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin haƙiƙa kalmar mu ta riga ta gabata ga bayin mu manzanni innahum lahumul mansurun lalle su sune ababan taimako wa inna jundana lahumul ghalibun kuma lalle rundunan mu sune masu samun rinjaye fatawalla anhum hatta hin ka juya baya daga gare su har zuwa wani lokaci wa abasirhum kuma ka tsinkayar da su fa saufa yubsirun da sannu za su tsinka da sannu za su lura su gane Allah ta'ala ya ce wa in kanu la yaqulun haƙiƙa mushrikai sun kasance kamin annabi ya zo masu suna cewa lau anna indana zikiran min al-awwalin lakunna ibadallahi al-mukhlasin da dai mu aka ba littahi irin na mutanen farko to da mun zamo bayan Allah tsarkakakku da a ce an sabkar mamu da wahayi an karanta mamu an karantar da mu irin yadda aka karantar da al'ummomi na farko kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi irin wannan ma'anai cikin ayoyi da yawa na alkur'ani wa aqsamu billahi jahada aymanihim la'in ja'ahum nadhirun la yakununna ahada min ihdal umam suka yi rantsuwa da Allah kai makwarar rantsuwarsu suka ce in mai gargadi ya zo masu to sai sun zamanto cikin waɗanda suka hishi kowa shiriwa a tarihin duniya kace su ya za a yi a ce Allah ya turo masa manzo annabi ya zo cikinsu kuma su kafirce su kiya suka ce ina ai sai sun yi kowa imani sai sun yi kowa bi to sai annabin ya zo sai suka kiya to suratul an'am da sauran surori na alqur'ani duka sun kawo kwatankwacin wannan am taqulu am taqulu anna unzila alaina alkitab lakunna ahda minhum ko ce da a ce mu an sabkar mu da littafi ai da mun hisi zama shiryayyu da suratul qasas da sauransu to haka Allah ta'ala ya ce wato sun kasance su mushrikan makka kamin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo masu suna cewa inda za a sabakar mamu da littahi irin na mutanen harko to da mun zamo bayan Allah tsarkakakku masu imani masu bin Allah da mun hi kowa zama shiryayyu fa kafaru bihi sai suka kafirce mashi kaga nan akwai takadiri takadirin shine sai littahin ya zo sai suka kafirce mashi kenan suna cika bakin cewa inda Allah ya aiko annabi cikinsu, inda Allah ya aiko littahi cikinsu, to da so sun hi kowa imani sai Allah ya turo littahin fa kafaru bihi sai suka kafirce mashi. Allah ya ce fa saufa ya alam da sannu za su sani. A ga wannan wato ana nuna musu cewa kenan akwai alkawali na zakon azaba. Wani kadi sabakat kalimatu na li ibadin lil mursalin innahum lahum mansurun. Hakika kalmar mu ta riga ta gabata ga bayin mu manzanni lalle su sune masu samun nasara. Allah ya riga ya tabbatar ya ce kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Na haka masu samun rinjaye sune manzannin Allah da mabiya manzanni inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad ayoyi da dama Allah ya nuna alƙawali na cewa lalle tabbas wato manzannin Allah bayan Allah manzanni wato su suke da nasara su ne masu rijaye innahum lahumul mansurun Allah ta'ala ya ce wa inna jundana lahumul ghalibun kuma lalle ne rundunanmu lahumul galibun wato su ne masu samun galaba kullum waɗanda suke wato jama'ar Allah hizballahi humul muflihun rundunar Allah su ne waɗanda suke masu samun babban rabo na sai Allah ta'ala ya ce fatawalla anhum ko ka juya baya daga gare su ma'ana fa'arid anhum ka kawar da kai daga gare su hatta hinan har zuwa wani dan lokaci wa abasirhum fa sawfa yubsirun kuma ka tsinkayar da su da sannu wato za su gane ko kuma wa absiruhum fa sawfa yubsirun a fasara wasu malamai cewa kuma ka jira su da sannu za su ga abin da ake yi masu alkawari na azaba na afa bi azabina yasta'jilun fa idza nazala min sa'atihim fa sa'a sabahul munzirin wa tawalla anhum hatta hin وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah ta'ala ya ce afa bi azabina yasta'jilun shin game da azabar mu ne suke gaggawa fa idza nazala bi sahatihim idan azaban nan ta sauka a karkaransu fasa a sabahul munzari to asubar waɗanda ake magargaɗi ta yi muni wata walla anhum kuma ka juya baya daga gare su hatta hin har zuwa wani ɗan lokaci wa abasir fasaufa yubsirun kuma ka tsinkayar da su da sannu za su gani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun tsarki ya tabbata ga ubangijinka ubangiji na buwaya game da abin da suke sifantawa wa salamun alal mursalina kuma aminci ya tabbata akan manzannin Allah walhamdulillahi rabbil alamin kuma dukkanin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai Allah ta'ala ya ce afa bi adabina yasta'jilun shin game da azabar mu ne suke gaggawa mana azabar Allah ce yanzu kuke kuke neman ta zo da gaugawa Allah yana masu tambaya tambaya ta wadda take nuna wato sun jahilci azaba Allah domin wanda ya san azaba Allah to ba zai ma yi fatan zuwan ta ba balle ya ce ta zo da gaggawa sai Allah ta'ala ya ce fa idza nazala bi sahatihim idan azaba ta sauka a cikin karkaran su sahatihim shine bi fina'ihim a hilin garin su fasa asabahul munzari to asubar wanda ake magargadi ta yi muni ma'ana idan azabar Allah ta sabka to abin babu kyau yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya tunkari Khaibar tare da sahabban shi sun tunkari Khaibar za su yakaci Khaibar Yahudawa suka dauko filina da kwashina suka tunkaro ko da suka zo duk wanda ya tunkaro da ya gaggaye sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya koma da gudu suka rude suka rikice suka labe manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya dora cewa Allahu akbar kharibat khaybar inna idza nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabahul munzirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara yace wato khaybar ta roshi sai dai wata kuma yace lalle mu idan muka sabka a cikin karkarar wasu mutane to shikenan wannan asuba ta masu muni wannan sahiya ta zame masu bakar sahiya mahimumi don haka Allah ta'ala ya ce idan azaba ce ta sauka a karkaransu to wannan a wannan sahiya ta zame masu bakar sahiya fasa a sabahul munzari wata walla anuhum Allah ya sake jaddadawa ya ce ka kau da kai daga gare su hatta hinin har zuwa wani ɗan lokaci har zuwa wani ɗan lokaci kenan lokacin da Allah ya yi umarni a kau da kai daga gare su har ya ƙare wa abasir fa sawfa yubsirun kuma ka tsinkayar da su abinda kake faɗa masu da sannu za su gane shi da idan su kuru-kuru subhana rabbika rabbil izzati Allah ta'ala yace tsarki ya tabbata ga ubangijinka wato shine Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine ubangiji na izza gaba daya rabbil izzati amma yasifun game da duk abin da suke sifantawa duk abin da suke sifanta Allah na tawaya ko aibi Allah ya tsarkake kan shi game da wannan wa salamun alal mursalin Allah ya ce kuma kubuta da aminci ya tabbata akan annabawa annabawan Allah babu annabin da ya zo da saƙo wanda cikin saƙon shi akwai jingina tawaya ga Allah ko to shi yasa Allah da ya tsarkake kan shi game da abin da mushrikai suke jingina mai na munanan sifofi duk wanda ya faɗi sifar da bata dace ga Allah bai jingina ma Allah to Allah ya tsarkake kan shi ya ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun to manzanni su suka kawo irin wannan saƙon sai Allah ya kubutar da manzanni ya ce manzannin Allah su ma kubuta daga duk wani a jingina masu tawaya kamar yadda Allah ya wanke kan shi game da a jingina mai tawaya to haka ma ya wanke manzannin shi gaba ɗaya game da a jingina masu tawaya saboda haka salamun min kulli su'in alal mursalin kubuta game da duk wani mummuna abu ya tabbata ga manzannin Allah wannan aya kamar faɗin Allah ta'ala ne a cikin suratun naml da Allah ta'ala ya ce qulil hamdulillahi wa qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina safa wato kace godiya gaba ɗaya ta tabbata ga Allah kuma kubuta da aminci su tabbata akan bayan Allah waɗanda Allah ya zaba kaga daga cikin su akwai manzanni ko wa salamun ala mursalin kuma idan ka kalli surar ta dora cewa salamun ala ibrahim salamun ala can cikin suratu yasin karanta salamun ala nuhin fil alamin go mun karanta salamun ala ilyasi salamun ala musa wa harun to nan sai Allah ta'ala ya ida cikewa kan wani yaji bai samu ba cikin manzannin ko yace wa salamun ala mursalin wato kuma aminci da kubuta ya tabbata akan dukkanin manzannin Allah gaba ɗayansu walhamdulillahi rabbil alamin kuma dukkanin godiya da yabo wato sun tabbata ga Allah wanda yake rabbil alamin ubangijin talikai ne wato aka ce alhamdulillah dukkanin godiya da yabo sun tabbata ga Allah to kamar an ce me yasa suka tabbata gare shi sai ya ce domin saboda shine rabbil alamin shine ubangijin talikai gaba ɗaya kalmar rabbi tana nihin mai mulki ko shi yake mulkin su kalmar rabbi tana nihin mai halitta ko shi ya kirkiri halittan su gaba daya kalmar rabbi cikin ma'anoninta akwai ma'anan mai jujjuya lamuran su to dan haka Allah ya ce al'alamin su kuma wannan kullu man sai wallah duk wanda ba Allah ba yana cikin al'alam ko to shi kuma al'alam wannan sunan daga al'alama ne kamar yadda wasu masu larabci suka ce an kira halittun Allah da al'alamuna domin saboda su da kansu alama ce ta akwai Allah duk inda kaga halitta to wannan halitta tana nuna akwai wa akwai mahalicci domin babu halitta ba mahalicci duk halitta tabbas in ka gane ta to akwai wanda ya halicce ta to don haka gaba ɗaya halittu su shaida ne dalili ne akan cewa akwai Allah yasa wani yace fa ya ajaban kaifa yu'sal ilahu wa am kaifa yajhaduhu jahidu walillahi fi kulli tahrikatin wa taskinatin abadan shahidu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu yace abun mamaki yaya ake saba wa Allah ko kuma takaka wani ma zai yin musu yace bai yarda ba akwai Allah walillahi fi kulli taharikatin wa taskinatin abadan shahidu yace a cikin kowane moci da shiru Allah yana da babban dalili wa fi kulli shay'in lahu ayatun cikin dukkan komi Allah yana da alama ta dullu ala annahu wahidu wanda take nuni akan cewa shi ɗaya ne kadai wani mai ilimi cikin yan filo sai je yayi bincike mai zurfi sai ya samu dalilai da suke nuna akwai Allah har dalili dubu kawai sai ya zo ya tara jama'a cikin gari aka yi taro babban taro yana ta bayani ai ya gano akwai Allah saboda dalilai kaza sai wani wato balarabe ya zo daga ƙauye ko da ya zo wucewa sai ya ga taro ana ta tunkuɗa juna ana ta turmutsotsoniya sai tambayo ne ya ce kai wannan taron na menene sai ce wani babban mai ilimi ne ya yi bincike ya gano akwai Allah ya samu dalili dubu sai balaraba ya bushe da dariya ya ce wannan mai dalili dubu yana da shakku dubu cikin zuciyar shi ya ce yanzu cewa akwai Allah shi ne har yana buƙatar sai an yi zaune an yi takarantu dalilai dalilai dubu ya ce fa ya subhanallah innal ba'ira ya dullu alal ya ce inna asaral aqdam la tadullu ala al-masir yace sawun digadigai yana nuni akan mai tahiya yace in kaga sawun digadigai aka ce nan sawun wane ne duka ce na wani mai tahiya haka ko da Qur'ani kai baka kafara ko domin sawu yana nuna maka akwai wani mai tahiya wanda yazo ya taka wannan sawu yace sannan haka kashin raƙumi wa innal ba'arata latadullu ala al-ba'ir ya ce kashin raƙumi yana nuna akwai wa akwai raƙumi yanzu in katar da kashin raƙumi sai ka ɗauke shi ka ce billahi lazi la ilaha illahuwa wanga kashin raƙum wani raƙumi ne yi shi lalla na ha matsala ce ai ga zancen ka dumi hankali ya san gaskiya kawai kuma ko baka ga raƙumin da idon ka ba amma ka ga babban alama da take nuna maka akwai shi ko to shi yasa wannan balaraban kawai sai ce ai sawun tahiya yana nuna ma akwai mai tahiya kuma kashin raƙumi yana nuna ma akwai raƙumi yace yanzu sama da duk tsarin da Allah ya zuba cikin ta da gwaninta da ya zuba ciki da ƙasa da duk hanyoyin da Allah ya keta cikin ta da tsarin da ya sanya da tekuna da duk abubuwan da ke cikin su na igiyar ruwa yanzu duka waɗannan halittun ba su isa su nuna ma ba akwai Allah sai ka zo ka yi zaune kana ta karanto dalilai da haka shi sai ya gano cewa ai duk wanda ya ce yana da dalilai ma birjita na cewa akwai Allah to wannan kadai dalili ne akan cewa har yanzu bai yi da yarda ba yana da shakku don haka shi Allah ta'ala shine rabbil alami ubangijin halittu baki daya wanda dukkanin halittu suna nuni akan shi yasa wato suratul fatiha da Allah ya bude ta da alhamdulillahi rabbil alamin ko dukkanin godiya ta tabbata ga Allah wanda yake Ubangijin ta halittai. Ranar ka ce, don me za a ma Allah godiya sai ce saboda shi ne ya halitta shi ne rabbi. Sannan kuma wanda ya halitta su ne al'alami na masu nuni akan cewa akwai shi. Kenan shessa suka ce kalmar al'alami na an ciro ta ne daga al'alamatu. Kenan suna nuna akwai Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma wannan kamar yadda Allah ta'ala ya rufe wannan sura da alhamdulillahi rabbil alamin to haka Allah ta'ala wato ya rihe halittun shi ya bude halittun shi da ita wa tara al mala'ikata hafina min hawlil arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin abinda mala'iku za su faɗi kenan lokacin da aka kai yan wuta a wuta aka kai yan aljanna aljanna mala'iku za su dora tasbihi suna kewayen al'arshi suna cewa alhamdulillahi rabbil alamin muna fata abinda makaranta na daidai Allah ta'ala ya amfani mu da shi kurakurai Allah ta'ala ya gafarta mu musulmi na musulmi gyara ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واعنا ولا تعن علينا ومكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا برحمتك يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت fahimta tabarakta rabbana wa ta'alaita la malja'a wa la manja minka illa ilayka laka alhamdu ya allah ala ma qadaita wa laka shukru ya allah ala ma an'amta bihi wa alayk nastaghfiruka allahumma wa natubu ilayk allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lam bihi minna innaka antal ghafurur rahim اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من الشر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين